الله وعلى آله وصحبه أجمعين مدائح لا تعد الحقيقة كلها أرددها ما عشت لست أملها مديد علينا في القيامة ذلها خمائل من غرس الجنان يطلها جمان لساني بالثناء مضمخ هو القول بالحق الذي لست ينكر هو القول بالحق الذي ليس ينكر وماذا عسى من وصفه المرء وماذا عسى من وصفه المرء يذكر وقدر رسول الله أعلى وأكبر خليل حبيب في الولاد مطهر جليل مهيب في الشباب مشيخ فخرنا به حقا على كل أمة ظللنا به في نعمة أي نعمة مثابة إحسان ومطلع رحمة خزانة إلهام ومعدن حكمة وبحر علوم بالهداية ينضخ شفيع الورى شفيع الورى والكل بالخوف يرعد إلى إلى الله يسعى في الجميع ويحفد أتعرفه ذاك النبي محمد خطيب لرسل الله في الحشر سيد تتيه به الدنيا وأخرى وبرزخ حسام مضاء ليس شيء يرده وشخص بهاء كل قلب يوده وبحر عطاء ليس للبحر وبحر عطاء ليس للبحر مده خضم بحار الغيب دأبا تمده يطهر أدناس القلوب وينقح أحل له الله الغنائم وحده وخيره فاختار أن كان عبده وبالجند من أهل السماء أمده ختام نظام لا نبوة بعده بشرعته كل الشرائع تنسخ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه يومنا رانا الجمعة أشرين دا هدو قوة الرجب hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya muwafaka da ashirin da biyar ga watan februari shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu ci gaba da karatu a cikin littafin ishiriniya wato alwasa'il mutakabbala ko kuma takhmisul wasa'il mutakabbala wanda uh, alfazazi ya rubuta al'imam abu zaid alfazazi rahimahullahu ta'ala wanda al'imam abubakar muhammad ibn al-muhib ya yi masa ta hamisi uh, wanda wannan darasi shine darasi na nawa darasi na biyu. za mu tashi a shafi na 44 a to al'imam alfazazi yake cewa bayan ya gabatar da bayanai akan yabon annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma a wato ababen ban mamaki wayanda suke ba sa karewa dangane da manzon Allah na sifofi da halaye mafiya kyawu to shine ya ci gaba da cewa mada'ihu ababen yabo ne abubuwa ne na yabo na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kulluha dukkaninsu su wayannan ababen yabo la ta'alu ba sa ƙetare alhaƙiƙata wato haƙiƙani ballantana ma a ce sun kai ga majazi bi ma'ana duk abin da kaga ana faɗa ana jinginawa annabi mai kyau to gayan hakika kenan ba wai majazi ake faɗa ba idan ka ji an ce annabi yana da yawan kyauta yana da haƙuri yana da kaza yana da kaza duk wayannan hakika ake ambato ba wai majazi ake ambata ba eh sau da haka su halayen annabi sallallahu alaihi sallama da ɗabi'unsa na manya to shine ya ce la ta'adul haƙiƙata ba sa ƙetare haƙiƙa balle ma a ce sun kai ga majazi kai ne yanzu misali kila idan an ce za a siffanta ka da kyauta ko haƙuri sai a ce an yi amfani da majaz bi ma'ana ba haƙiƙanin abin ka siffantu da shi ba kawai dai mubalaga ɗaya ce da salon zanci to amma shi annabi ba haka ba ne duk abin da za a faɗa dangane da manzon Allah hakika ne baya barin hakika zuwa ga majazi to sai ce uraddiduha ina maimaita ambaton sifofi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ishtu muddin ina raye in ka gana yi shiru dangane da yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba na raye amma muddin ina raye to sai ce lastu amalluha ba na ƙosawa ba na gajiya e, duk abin nan da kake ganin ina ambata dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba gajiya gajiya ba ta ba na ƙosawa to sai ce a shi wannan na yabo wannan yabo na annabi sallallahu alaihi wasallam zilluha can shine mubtada zilluha inuwar wannan yabo na annabi madidon to inuwan nan mai miƙewa ce bai tsawo ce alaina a kan fil kiyamata ranar tashin kiyama bi ma'ana kowane bawa in ya zo ranar tashin kiyama yana tashi ne karkashin inuwar aikin alkhairinsa to ninawa aikin alkhairi shine yabon annabi so da haka zan kasance karkashin inuwarsa shi wannan yabon da nake yi wa annabi sallallahu kuma inuwar nan wadda take mai miƙowa ce tana miƙewa kwarai da gaske bai ma'ana tana da tsawo sai ce khama'ilu wato itatuwa ne da sun ka sassarƙe da juna eh sun kurmin daji wanda yake da itatuwa musamman rafi wannan ice ya shiga cikin wannan wannan ya shiga cikin wannan sun sassarƙe da juna to su ake kira da khama'ilu wato itatuwa ne da sashen su ya shiga da sashi min garsil jinani daga dashe na aljanna idan aka ce aljinan idan aka ce kuma min garsil janani daga dashe na zuciya aljanan zuciya aljinan shine aljanna to daga dashe na ainihin aljanna ko kuma zuciya wanda ya tulluha wato ya nema sayayi ko kuma jumanu lisani jumanu lisani lu'alu'ai na ainihin halshe bisana'i waɗanda suke cike da yabo mubammahu waɗanda kuma suka garwaya da ƙamshi mai daɗi na turare to ya tulluha yana wa wannan da shi yayyafi yana yayyafa masa ruwa yana yayyafa masa ruwa ta yadda suna samun ni'ima suna girma kuma suna ƙara kyau sauraka jumanu jam'i ne na jumana sai ce huwal ƙaulu shi wannan yabo na annabi sallallahu alaihi wasallam shine zance bil haƙƙi da gaskiya allazi wannan da laisa yunkaru ba a musunsa duk abin da kaji ana faɗa dangane da manzo ko yabin da ake masa to zance ne fa na gaskiya mu ba wanda ya isa ya fito ya ce ai ba haka ba ne ya yi inkari babu sai ce kai bar ma wannan magana wa ma za a sa almar'u ya zukuru ga can ai dan adam bai ma yi kusa ya zukuru ya ambaci min wasfihi da siffofin manzon Allah ba ko kusa ma bai yi ba ballantana a ce ma ya yi mubalaga ko ya kai ƙarshe eh ko kusa ma bai je ba bai ma je wurin ba Mm, ya dai kama hanya eh sai ce wa ƙaduru rasulillahi darajar manzo ma'aiki a'ala ita ta fi girma sama ga komai wa aka baro ta fi girma ta fi ɗaukakuwa ta fi komai girma duk wani mai daraja to darajarsa ba ta kai ta ma'aiki ba khalilun shi madaɗayi ne na Allah habibun masoyi ne na Allah sannan kuma mutahharu abin tsalkakewa ne fil wiladati wajen haihuwa an tsalkake kakanninsa gaba ɗai da iyayensa ba wanda ya fito ta mummunar hanya wannan shine tsalkin da ake magana a nan jalilun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai girman daraja ne mahibun kuma mai kwarjini ne duk yadda kake da ƙarfin hali kana zuwa wajen annabi sai kwarjinin sai kama kai akwai kafirin da za su baro garuruwa ƙauyuka da niyya in sun zo su ci mutuncin annabi suna zuwa sai su kasa da sun kalli annabi kawai sai tsoro ya kama su abinda ma suka yi niyyar su faɗa su kasa to haiba kenan haiba kenan akwai ɗaiɗaikun mutane a waɗanda Allah ke ba wannan sosai kuwa to saboda haka har cikin mutane ma to Allah yakan wasu Allah yakan ba su haiba yakan ba su kwarjini za ka ga ba kowa ke iya tunkara su ya gaya musu magana ba ko da maganan nan ta gaskiya ce sai dai a koma gefe a laɓe a faɗa amma an ta su ta shi mai magana aka kawo shi gaban wanda yake magana kansa kuma sai ga ya kasa to haiba ce ko kuma duk abin da ya tsara yana tahowa suna haɗa ido sai ya manta eh to akwai wani malami da na sani yana da wannan kwarai da gaske za a ga kalla ma ya zan kana kallonsa face to face kuma kuna magana ba kowa ke iya haka ba mushayyahu kuma annabi mai hali ne na da cijantaka fishe babi tun lokacin da yana da kurciya fa duk ɗabi'u ne na da cijantaka ne tare da kuma gashi sharp ba da cijo ba amma halayensa na manyan mutane ko kuma a mushayyahu manzan Allah wanda ake wa halin dattako ne shababi lokacin da yana saurayi za ka ga duk wani abu da cijantaka sai ka ga an sahi ciki tun kamin ma a turo shi da risala to ƙurai shawa in wani abu ya taso na harkar da cija sai kaga an gabatar da annabi ko husuma ake yi sai kaga an nemi annabi ya zo ya raba wannan husuma a ga'idar taku kenan to don mushayyahu yana iya ɗauka ko kuma a mai ɗabi'u ne na dattawa na dattawa fi shababi lokacin kurciya ko mushayyahu wanda ake yi wa dattako ne ake kaddama shi dangane da al'amura na da cijawa lokacin da yana matashi to shi yasa annabi sallallahu alaihi sallama duk wani abu na yarinta manzon Allah bai yi shi ba eh duk wani abu wanda za a ce kai wannan yarinta ne to manzon Allah bai yi shi ba shi haka ya tashi da hali da ɗabi'u na manya na dattako to shi yasa ba a cewa annabi yaro saboda ko ka ce mai yaro to bai da ɗabi'a ta yarinta sai dai ka kira shi mai kananan shekaru amma mai ɗabi'u na manya na bihi mun yi alfahari bihi a dalilin samuwar manzon Allah haƙƙan da gaske ala kulli ummatin akan kowace al'umma duk al'ummar da ta zo to za mu nuna mata alfahari da takama da nuna ƙasaita da cewa ai annabinmu ya fi na kowa mu ne Allah ya baiwa annabi fa zalilna mun kasance ai sirna mun kasance bihi a dalilin safi ni'imatin cikin wata irin ni'ima ayi ni'imatin matukar ni'ima babu ni'imar da Allah bai bamu ba a dalilin annabi mun tara ni'imomi masu yawa dalilin ma'aiki mathabatu ihsanin ma'aiki shine makoma ta kyautatawa eh kamar za a ce shine marji'i shine mazdari na kyautatawa duk wani mai kyautatawa to ana kawo annabi shikenan an kai ƙarshe wa matla'u ba matla'u bane wannan kasara kuskure ce wa matla'u rahmatin kuma annabi shine ainihin wato mabayyanin rahama shine mabayyanin rahama sai ce khizanatu ilhamin annabi shine taska shine sito na ilhami shine kinsa gaskiya a kinsa wa ɗan adam gaskiya a zuciya ko abin da yake daidai shi yake kira ilhami to manzo Allah shine sito na wannan wa ma'adinu hikimatin annabi shine mabubbuga na hikima duk wata hikima kyakkyawa to annabi shine ma'adaninta shine mabubbugarta wa bahru ulumin annabi shine teku na ilim eh Allah ne kawai yake gaba da annabi ta fuskar karatu duk wanda ba annabi ba to bai kai annabi ilimi ba ko da kaga wasu ilmin muka yanzu eh annabi bai magana kan eh saboda babu bukatar su a zamaninsa amma in ka koma a cikin nusus na shari'a kuma zaka ga yayi ishara a kansu zaka ga yayi ishara a kansu amma tunda lokacin su bai zo ba to babu bukata a ce ambace su a ce ambaci jirgin sama ko handset ko kwamfuta ko internet saboda lokacin ba su da amfani lokacin tahowarsu bai yi ba to kuma ambaton abin da lokacinsa bai yi ba yana daga cikin nau'i na wauta eh duk abu in lokacinsa bai ba to ba a bukata ambace shi a bari sai ya uku sai lokacinsa ya zo to sannan sai a yi magana kansa to manzon Allah shine teku na ilimi sai ce yanzu yana yin yayyahi da wannan ilimin nasa bil hidayati tare da shiryarwa ta hanyar wa'azi da nasiha a dalilin su haka kangararru na larabawa suka karbi musulunci saboda ya yi musu yayyahi na karatu ya suka samu shiriya shafi'ul wara annabi shine mai ceton halittu wal kullu alhali lokacin da dukkanin al'ummomi hatta annabawa da manzanni ya ra'udu kowannensu yana makarkata bil khawfi saboda tsoro to lokacin ne shi kuma annabi zai zo ya ceto sadda kowa ya tsorata kowa na nafsi nafsi nafsi nafsi sai ce yas'a ila Allah annabi yana gaggawar aikin alkhairi zuwa ga Allah sai ya ce fil jami'i a cikin dukkanin halayensa kowane lokaci annabi za ka same shi aikin alkhairi yake wa ya kuma yana gaggawa ayya sarau yana gaggawa baya jinkiri a ta'arifuhu wai shin ka san shi sai ya ce za ka nabiyu muhammad wancan annabin nan muhammad ya kawo masa zaka wanda ya dullo alal ba'id don ya yi dalala ala uluwi martabati ba wai don nesa yake a kwakwalwarka ko a tare da kai ba a'a saboda matsayinsa to ya cancanta da ishara da shi da abin da yake yana nuni zuwa ga wanda an nesa kamar yadda Allah ya ce zalikal kitabu alhali ga shi a hannunka sai ce wancan littafi malamai suka ce dalalatan ala uluwi martabatihi wa manzilatihi wa sharafi shi yasa ba a ce hazal kitabu ba eh sai aka ce zalikal kitabu to shine anan sai ce khatibun mai huɗuba ne li rusulillahi ga manzannin Allah yaushe fil hashri a lokacin tara halittu ranar tashin kiyama sayyidu kuma shine shugaban kowa ana sayyidu waladi adam la fakhara saboda haka shine shugaban kowa wa bi yadi liwa'ul hamdi sallallahu alaihi wasallam tatihu bihi duniya kai duniya ma tana takama da samun annabi ita kanta sai da ta yi alfahari wa ukhra lahira ma ta yi takama ta yi alfahari wa barzahu har da kabari dukkanin su sai da suka yi alfahari da samun annabi husamu mudu'in annabi takobi ne mai zartarwa ta yadda da an sara bai bai kuskure laisa shay'un yarudduhu babu wani abu wanda ke mayar da shi wa shakhsun wa shakhsu baha'in annabi gangar jiki ce mai kyau kullu kalbin duk wata zuciya ko wace iri ce ko ta kafiri ce ya wadda to tana son annabi so na ɗabi'a kawai haka kowa na son annabi hatta masu zagin suna aibanta shi ba don ba sa son sa bane a saboda adawa da abin da ya zo da shi amma shi karan kansa zatinsa to an ɗabi'anci zuciya ta so shi shi akwai hubbun nabi ko muhabbatun nabi son annabi na ɗabi'a akwai kuma son wannan am ne ya game kowa akwai kuma son annabi na ibada to wannan ya keɓanta ga masu imani shi so ko muhabbatun ibada ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ɗoriya ce akan waccan muhabba wadda ita ce hasali an kwaɓa duk zuciyar duk wani ɗan adam da son manzon Allah eh to in ba kaga wani na faɗa da annabi hatta ƙurisha sun yi faɗa da shi ne ba wai dan ba sa saboda kawai ko dai hasara ko kuma adawa da abin da yake kai a ba shi karan kanshi ba eh eh da ya daina wannan da awai za a zauna lafiya wa baharu a kamar yadda ya ce can uhibbu rasulallahi shauƙan wa husbatan wanda ya faɗa shi alfazazi ya ce ina son annabi sallallahu alaihi wasallam shauƙan saboda bege shine ɗabi'atan kenan wa husbatan da kuma neman lada so da son annabi kala biyu ne shi wancan na ɗabi'a babu lada a kansa ba ka da lada ko ta sisan don kafiri ma yana yi sai ce wa husbatan da kuma neman lada to wannan shine za a baka sakamako a kansa shine wanda zai bambanta ka da wanda ba musulmi ba sai ce wa baharu a tsa'in manzon Allah teku ne na kyauta teku ne na kyauta wanda laisa bai zamo ba lil bahari ga wani gulbi madduhu wato duk wani gulbi bai da wannan madadin bai da wannan ɗoriyar wannan ƙari da Allah ya baiwa annabi na kyauta to babu gulbin da adda wannan madadi sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai to sai tekun manzon annabi sallallahu alaihi wasallam eh wata fassara kuma laysa lil bahri maddu ba wai teku ne yake yi wa annabi madadi ba a'a eh Allah ne ke yi wa annabi madadi da kansa amma teku bai sai ya ƙara ma annabi da komai ba ko kuma a shi annabi teku ne na kyauta wanda gulbi ma baya da wannan ƙarin na kyauta bi ma'ana kyautar gulbi ma bata kai ta annabi ba kyautar teku ma bata kai ta annabi ba sallallahu alaihi wasallam da za a kwatanta da ta annabi to ta annabi tarin jaya ta fi yawa sai ce khiddamun annabi mai yawan kyauta ne biharul gaibi annabi shine tekuna na gaibi na ɓoye bi ma'ana na wahayi shine algaiba anan da'aban ko yaushe ɗabi'arsa tumidduhu ta ne masa madadi wannan biharul gaibi ɗin su suke ƙarawa annabi eh madadi su suke yi wa annabi madadi saboda haka biharul gaibi su ne madadin annabi eh bi ma'ana su suke ƙara ma annabi duk wani abu wanda yake bukata daga Allah subhanahu wata'ala shine tekuna na wahayi duk sanda aka yi wa annabi wahayi sai kaga ya ƙara daɗa ilimi duk sanda aka saukar da wani abu na wahayi sai kaga ya ƙara to wannan ƙare-ƙaren shi ake kira madadi sai ce yutahiru yana tsalkake adinasa alƙulubi manzon Allah yana tsalkake adinasa ka karanta da adinasa kuskure ne adinasa alƙulubi ƙazanta ta zukata shine kafirci da shirka da baƙaƙen al'adodi wayan ƙahu kuma annabi yana sanyaya ta ma'ana yana cire mata kishirwa duk wata zuciya mai kishirwa to annabi ne ke shayar da ita sai ta koma mai sanyi ba ta jin kishirwa a halalahu Allahul gana'ima Allah ya halatta masa cin ganimomi wahadahu shi kadai kuma bayan sauran manzanni wa khayyarahu Allah ya bashi ne zaɓi fakhtara sai ya zaɓi an kana abdahu ya zamo bawansa eh zaɓi aka bashi shin son ya kai ya zan bawa ko ko ya zan basarake mm? sai ce a shi ya zaɓi ya zan bawa to shi yasa ƙur'ani yake ta siffanta annabi da cewa bawan shi ne eh wabil jundi wa amaddahu Allah ya yi masa daɗi bil jundi da rundunoni su ne na mala'iku min ahalis sama'i daga ma'abuta sama khitamu nizamin annabi shine marufi na tsari eh wato aiko annaba kama abin tsari ne daga wani sai wani sai wani sai wani silsila ce to da annabi an ka cika wannan marfin la nubuwata ba'dahu babu wata annabta bayansa duk wanda ya da'awa cewa shi annabi ne to ƙarya yake yi irin su al'aswadul ansi irin su musailimatul kazzab duk ƙarya suke irin su sajjah matan musailima ita ma ta yi da'awar abu annabi ya ce to kaga duk ƙarya suke yi sai ce bi shir'atihi kullu shara'i dukkanin shari'o'i dokoki tun sahu an goge su ko ana goge su bi shari'atihi a dalilin tahowar shari'ar annabi sau da haka shari'ar manzon Allah ta dakatar da duk wata shari'a ba za ka ce kai yanzu ai annabi Musa kake bi ba ba wannan an ka dora ma ba ko ka ce a kai annabi Isa kake bi wai littafin ka bible a ba dora ma wannan ba abinda aka dora maka ka yi imani da su ka yadda da su manzannin Allah ne amma magana kabisu ba ta taso ba ga wanda aka dora ma bangaren biya bangaren karɓar shara eh to yanzu ka dubawa annabawa ke manzannin Allah ke to kaga min babu aula a kawo wasu mutane a aji a ce wai sai ka bi su sannan ka zan mutumin kirki annabi ma wani annabi da ya gabace annabi muhammad ba a ce ka bi shi ba ba a yadda ma ka bi shi ba ta fuska shara eh daga min babu wala a ce wani malami na mazhaba ko wani shehi ko wani wali ko wani kutubi ka kowa ba abi in ba annabi ba duk wanda kaga an masa da ko an masa biyayya to tabi'a ce ga biyayya shi ga annabi amma in bai bi annabi ba shi ba ya da wani amfani bai da ahaliya ta abi shi ko a girmama shi to wannan ya kamata mutane su gane saboda haka in ana maganar annabi ba a maganar kowa ba a maganar malaminka ba sai ka yi amfani da malamai da fassarorinsu da karatuttukansu sai wannan ya taimaka maka gane maganar annabi idan ya zan kai ba mujtahidi ba ne yawwa mustawa ɗinka ba ta kai ka ɗauko maganar annabi ka gane ba ko ka fidda hukunci to wannan ba laifi sai ka yi amfani da malamai da su sun kai ga wannan marhala ɗin sun fassara maganganun annabi sun yi istinbadi sun yi ijtihadi to sai ka yi amfani da maganganun su wajen gane maganar annabi wani abin da ake wa malamai kenan a wasu ba su da wata hanya tasu wadda za su zo su tsara su ce eh kowa ya zo ya bi ta wadda ta saba mata annabi eh yawa don wasu kuma na fakewa da wannan nukuta din sai su ce to ai tunda an ce annabi kaɗai ake biya ba ruwansu da kowa sai su bata su kuma malaka ɗinsu ta ilimi ba ta kai ga su gane ma maganar annabi ba saboda ba li'irabi ba fiƙihun luga ba sarfu ba balaga ba komi to ya za ka ga gane maganar annabi eh eh eh kai mu yanzu mu kalladi kake eh ka dai je malamai su ce ma ga abin da annabi ka nufi ka je ka yi aiki amma ba ka da ahaliya ta cewa annabi kaza yake nufi ba ka da wannan don abin da ke sa a gane maganar ba ka da shi to a tantance da wannan ka'ida don gargazo ka riƙe hadisi kai ta jayayya kai ta faɗa da mutane a sai ka auna kai ka cancanta ka gane maganar annabi ko baka cancanta ba baka cancanta ba sai ka koma ga malamai eh da su Allah ya ba su ahaliya ya ba su kaza ya ba su kaza ya ba su kaza to yannan mutane guda biyu su sun kaɓata addini eh da masu cewa akwai wasu dole sai an bi ta gunsu sannan za a isa inda annabi su ma suna da tasu hanya suna da tasu da'a ta musamman suna da damar da za su zo da wasu fahimtoci da wasu abubuwa a bi to wannan sai ya sabbaba musu a manta ma da annabi a rabu da manzon Allah sai a bi su sai aka mai da su a rababan min dunillah kaso na biyu su kuma yan karambani yan shishigi eh eh an ce musu ai ba abin kowa sai annabi da haka sai su koma cikin littattafai suna zaƙulo hadisai suna fassara su bin ra'ayi to waɗannan guda biyu su ne illa addini shi wannan da zai hankura ya bi fassarar malamai to an huta da sharrinsa wancan kuma da zai haƙura ya kaɗe ta manzon Allah da biyayya ya nemi taimakon malaman wajen sauwaƙa masa fahimtar maganar annabi da ayyukan annabi to shi ma da an huta da sharrinsa to in ba wa'annan matsaloli guda biyu an ka magance ba har abada ba a rasa rikici cikin addini na fatar an gane to wannan musibin da muke fama da su kenan saboda haka koyaushe al'insanu balil insanu ala nafsihi basira kai ka kalli kanka sahibul jaibi adara bi mafi in ji larabawa yauwa saboda haka yanzu ni ban isa in ce kaza a cikin aljihunka ba ko na isa amma kai ka san abin da a ciki in akwai kuɗi ka sani in babu ka sani ba haka ba to saboda haka ka aje matsayinka inda kake sai ka gama lafiya yauwa in ka san baka isa fatawa ba to kai shiru in ka san baka isa cewa annabi ya ce kaza ba to kai shiru amma babu lahi ka ce a hadisi kaza malamai sun ce annabi kaza yake nufi amma kai kaka ce annabi kaza yake nufi karka ja aya ka ce kaza Allah ke nufi wannan shi ne ka'ida eh shi ne ka'ida babu wani aiki abu ne mai sauki yayi tun da malamai sun riga sun malamai sun riga sun gama aiki eh komi malamai sun yi mana Allah ya sauwaka to ba tambaya sai na hau a a juman awwa lu'ulu'ai ne na halishe na yabo mudammahu wa'anda shine yabo wa'anda aka kwaba su da kamshin turare ya ha wanda yake shi yake ma wancan da shan yayyahi yana samun ni'ima da sauransu yana ƙara kyau سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته